والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna magana akan magana ibn taymiya yake faɗa na samun bambancin fassara ta lafazi ba yana nuna cewa an samu sabani ne wanda har wani zai zo ya ce malamai sun sabani akan fassara kaza ba kullum kowa zai fassara yana hararo me ma'ana yake hararowa wa man qala la raiba la shakka fa hadha taqribun wa illa fa raibu fihi ittirabun wa haraka kama qala da'ma yuribuka ko وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد من كان تولى فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة شما أن من يكون كما يند اليقين إن أنت اليقين دي أبن أكتي اليقين to an shigar da dole a cikinsa akwai a sukun da tumanina sukuni da natsuwa haka didduhu arraibu didduhu mana menene kishiyar arraibu al-yaqin idan baka da yaqini akan abu kaga kana shakka kenan amma in baka shakka kana da me kenan kana da yaqini to farraibu diddu al-yaqin to a cikin arraibu akwai al-ittirab wal haraka kaduwar ra'ayi da motsi kamar da yadda muka ta bayani lokacin wa lafzu shakk da kuma lafazi na shakka وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه wani zai ce eh to ai kamar yadda muka faɗa da ku muka ce ai shakka din ma dai ai tana dole dai ma'anar ma yana nufin mai al-ittirab wal haraka ne to shine sai ibnu taymiya yake cewa lakin lafzuhu la yadullu alaihi amma lafazin ash-shakku a larabci baya nuni akan al-ittirab wal haraka din kamar yadda muka faɗa satin can da ya wuce wa kadhalika idza qila zalikal kitabu akan fada a fassara a ce zalikal kitabu hadal qur'anu alif lam mim zalikal kitabu ana nufin hadal qur'anu ko yace shi ma dai fa hada taqrib kamar dai an matso ma da ma'ana ne amma ba shine haƙiƙanin abin da ake nufi ba li'anna al-mushara ilayhi وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة yanzu an ce zalikal kitabu kai kuma ka ce fassararsa shine mai hadal qur'an amma mun sani a larabci malaman nahawu sun koyar da mu akwai ismul ishara lil qarib al mudakkar akwai kuma ismul ishara lil ba'id al mudakkar kaga zalika اسم الإشارة للبعيد المذكر للبعيد كو ذلك وانشان أكيني في تو أنت ذلك الكتاب in fassara ce ta keke da keke sai dai a ce mai wancan littafin ta amma da aka zo malaman tafsiri sai suka ce a'a ba haka ake nufi ba ana nufin mai hadal kitab aka fassara zalika da haza kaga wannan shi ma mai takarib ne me dalilin ibn taymiya ya ce fa isharatu bi jihati al-huduri ishara da za a yi nuni da za a yi pointing na abu da za a yi bi jihati al-huduri akan abin da yake nan gashi gashi nan na kusa a larabci lafazin da ake amfani da shi ghairul isharati bi jihati al-bu'd wal ghaiba ba shi bane ake amfani da shi akan abin da yake ba'id shine al-bu'd wanda yake nesa wal ghaiba da wanda baya nan kaga alba'idu sai a ce zalika alkaribu sai a ce mai haza yanzu inda littafi a gabanka sai ka ce mai hadal kitabu li amma idan yana can cikin usman bin affan sai ka ce mai zalikal kitabu li to an ce kuma Allah ya ce zalikal kitabu ko kuma kun zo kun ce mai hadal kitabu kaga duk dole yana buƙatar wani dabaru da wani dogon wato sharhi ina fata ana fahimta yawwa to shine sai ke ta idan mun zo insha Allah ta'ala akwai inda zamu zo fashin bakin irin waɗannan abubuwan to me yasa aka ce zalika ko me yasa aka ce haza kuma da Allah saka dan samu lokaci ma ka koma cikin littafin Imam Qurtubi tafsirin sa da su Ibn Kasir Allah ya masa rahama duk sun kawo wajen fassara wannan din me yasa aka ce zalika aka ce haza ne walabdul kitab yatadammanu min kaunihi maktuban madmuman ma la yatadammanuhu lafzul qur'an kuma in an ce alkitabu yana ɗaukan abin da yake rubuce kuma yake ɗauke da wani abu amma lafzul qur'an fa yanzu yana so ya gaya ma wai akwai bambanci ne tsakanin alkitabu da alqur'an yanzu kun ga ya gaya mana akwai bambanci tsakanin zalika da me da hada to tunda an ce zalikal kitabu ana ana ka ce wai hada alqur'an yanzu ka gaba ɗaya lafazin an canja shi zalika hada alkitabu alqur'an sai ya ce to me ake nufi da alkitab a haƙiƙanin fassara ta larabawa in aka ce alkitab fa يتضمن من كونه مكتوبا abin da yake a rubuce madmuman ma la yatadammanhu lafz alquran yana kunshe da abin da lafazin alqurani fa baya iya dauka ma'ana alkitabu ya fi fadi akan alquran in an ce alkitab fadin ma'ana abin da alkitab yake dauke da shi to alqurani me bai dauke da shi min kaunihi maqru'an muzhiran badiyan kaga shi alqur'ani dole ya zama me an ce summi alqur'anu qur'anan li'annahu yuqra amma lam yusamma alkitabu bilkitab li'annahu yuqra yanzu yana daga cikin ma'anan alkitabu yana nufin dole a karanta shi wannan sunansa me da nace littafi ne yanzu da nace littafi yana nuna cewa dole sai an karanta mai littafi yayi amma ba sharaɗi ne sai an karanta ba amma idan aka ce alkur'an fa daga faɗan sunan ma dama ana nufin me abin karantawa to ka fassara alkitabu da alkur'an kaga dole akwai mai alfuruk akwai bambanci kenan ibn taymiya masha Allah masha Allah lugawi mufassir adabi nahwi komi ma shine min kaunihi maqru'an muzhiran badiyan abin da yake na bayyana ya fito fili fa hadhihi al-furuq mawjuda mawjudatun fil qur'an ai waɗannan su ne bambancin da ake samu a cikin me al-qur'ani kaga kenan akwai bambanci tsakanin al-kitabu da kuma me da al-qur'an daman shi fa yanzu ba wai taujihin fassara zai maka ba yana so ya nuna maka malamai masu fassara qur'ani kokari suke yi su dauko maka ma'anan da kwakwalwarka za ta iya cafka kuma amma fassarar ta zama bata saba wa abin da sahabbai ko tabi'ai suka faɗa ba kun fahimci wannan da kyau da haka kada wani ya zo ya ce yanzu wani ya fasar hadar kitabu da wani abu da dalikar kitabu da hadar kitabu sai ka je wani littafin ka gaba da haka ya fasara ka ce a ashe an samu sabani ma a duk abin da lafazin zai iya dauka za su iya fasarawa da shi fa idza qala ahaduhum an tubsala kalmar tubsala ai tuhbasa tubsala tuhbasa ana fassara tubsala an tubsala nafsun ko yawa tuhbasa wa qala al-akhar a'a ba tuhbasa ba turtahana yanzu akwai bambanci tsakanin alhabsu da arrahanu akwai mana wannan alhabsu rikewa arrahanu fa jingina to wani ya fassara an tubsala an tuhbasa wani kuma a littafin tafsirin sai yace an tubsala an turhana wa nahu zalika lam yakun min ikhtilafi at-tadad to wannan fa baya cikin sabanin da yake na hannun riga wanda ba za su taba haduwa ba shine ikhtilafu tadwad wa in kana al mahbus qad yakunu murtahanan wanda ce miya kenan yace ko da yake abin da aka ajiye shi din zai iya yanzu an bada jinkinar sa ne zai iya zama to abin da aka jingina shi wa gan la yakun zai iya kuma mahbus ne la murtahan an tsare shi amma ba jingina aka bar ba idh hadha taqribun lil ma'ana kama taqaddam wannan dai ana ma'ano matso maka ne da me da ma'ana ba wai hakikanin abin ba ake nufi ba malam yace wa jam'u ibarati salafi fi misli hadha nafi'un jiddan hada maganganun salaf ibarat ibarori zancensu da suka yi akan irin waɗannan abubuwa fassara kalmomi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan yana da amfani fa inna majmu'a ibaratihim adallu ala al-maqsud in ka hada ibarorin nasu gaba ɗaya fassarorin nasu shine zai baka abin da ake nufi min ibaratin aw ibaratin ya fi ka dogara da ibara ɗaya ko ibara biyu kawai wa ma'a hada duk da haka fala budda min ikhtilafin muhaqqiq bainahum dole ne muhaqqaqin bainahum dole a samu sabani kuma a tsakanin su ba yana nufin cewa ba a samu sabani ba kama yujadu mislu zalika bil ahkam kamar yadda ake samun misalin wannan a cikin hukunce hukuncen shari'a yace wa nahnu na'lamu anna ammata ma yattaru ilaihi umumun nas mu mun sani cewa mafi rinjaye ko mafi yawa majority shine amma majoratin ma yattaru ilaihi umumun nas abinda mafi yawancin mutane suke da tsananin bukata shine yattaru min al-ikhtilafati min al-ikhtilafi ma'lum mafi rinjayen majoratin abinda yawa yawan mutane suke da bukata su fahimce shi na sabani ma'lum an riga an yi bayanin sa an san shi bal mutawatirun inda al'amma aw al-khassa barwa ne magana abu ne wanda yake mutawatiri ya yadu duk malamai sun yi bayani a gurin amma gamammun mutane ko kuma al-khassa ke bantattu kama fi adadin salawat wa maqadir ruku'iha wa mawaqitiha yanzu abubuwan da yake na larura na wajibi a san su adadin salloli ina ce an san su ko ko ba ka bane ya kamata a ce an yi sabani a kansu amma kuma babu sabani dan da an riga an bayyana ya zama ma mutawatiri ne yanzu akwai wanda ya isa ya ce ba sallah biyar bane sallah bakwai ce eh da kuma ruku'in sallah da lokutan sallah wa fara'idu zakati wa nusubiha da irin sufar lan zakka da nisabi wa ta'yin shahr ramadan da ayyana watan ramadana akwai akwai wani wanda ya isa cikin musulmi watan ramadana ya zo ya ce a wannan ba shi bane watan rajab ne duk ya sabanin ne da ake samu ina ce kaga dai akwai abin da Allah da ya riga ya bayyana shi wa tawaf da dawafi akwai wanda ya ce a dawafi ba bakwai ake wata ake yi wal wuquf da tsayuwa a arafa ko wani ya zo ya ce a'a ba a nan za a tsaya ba ba nan bane arfa madina ce arfa wa ramil jimar ko kuma jifan dutse ce ba yau ba a wannan ranar ba za a yi za a fara ranar farko ne ranar sha biyar ga wata la wal mawaqit da miƙatin da annabi ya aje wa ghairi zalik yana so ya nuna ma in an samu sabani akan wasu abubuwa akwai kuma abin da yake zahiri ne suna nan sun fito fili ko ثم إن إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة akwai sabanin sahabbai akan aljaddu wal ikhwa ko yawa me aljaddu wal ikhwa a samu kaka a samu yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shin da kaka da yan uwanka uwa kamar yanzu misalin kai ka mutu to kana da yan uwanka uwa ku ɗaya uban ku ɗaya kuma akwai kakanka shin kakanka ya shafe yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ba za su ji gado ba saboda aljaddu bi manzilatil abi na san ba mu yi wani abu na gado ba amma dai za mu yi insha Allah don saboda mutum ya takaita kansa wa alhalan bayani yanzu misali misali ai mun karanta da ko a bulugul marami da suwaye sai dai in kun manta yanzu idan akwai uba kana da babanka sai ka mutu ka bar baba ka bar kaninka uwa ɗaya uba ɗaya shin babanka zai bar kaninka ya ci gadonka babanka ai ya danne kaninka saboda ai ta hanyar babanka ka fito ba ta hanyar kaninka ba kenan wato abuka aqrab ilaik min akhik babanka ya fi kusa da kai sama da waye sama dan uwanka to a ka'ida ta shari'a ina ce an ce aljaddu bi manzilati abi kakanka ina ce a matsayin babanka yake idan baka da uba sai sai kaka ya samu ina ce kaka yana cin abin da uba yake ci to shikenan a nan yanzu kun ce kaka ai uba ya kore yan uwa ko to sai mutum ya mutu sai ibar kakansa da yan uwansa to shin kakan nan zai kore wannan yaran saboda ka'idar aljaddu bi manzilatil abi inda adamil abi ko ko dai za su yi tarayya wajen cin gado to wannan sabani ne da su abubakar yana da ra'ayi su zai bin sabit da su umar sauran sabai an samu saɓani wasu suna ganin za a yi musharaka kaka ya ci su ma su ci wasu kuma suna ganin a'a ai aljaddu bi manzilat lahu kawai kaka ba shi da uba ba shi da me ba shi da menene ba shi da shi to sun yi saɓani in mun zo kan gabar abin za mu shiga dan kar mu shiga mu cinye lokaci shi shine in ka ji an ce matsala aljaddu wal ikhwa a babin gado shi ake nufi wa fi al-musharrika da matsala ta al-musharrika wa nahwi zalika bari dai za mu karanta rahbiya insha Allah tunda ba ta da yawa rahbiya ko yawa la yujibu raiban fi jumhuri masail al-fara'id bayanai sun bayyana wanda baya gadar da ko wajabtar da shakka a cikin matsaloli na rabon gado bal ma yahtaju ilaihi ammatun nasi huwa amudun nasabi min al aba'i wal abna abinda dai mafi rinjayen mutane suke da bukata shine ainihin wato dangantaka na uba ko yaya ko na makamancin wal kalala da kuma su kalala min al ikhwa wal akhawat da yan uwa maza da yan uwa mata wa min nisa'ihim da kuma matan su kal azwaji da wannan matayen su ko fa inna allaha anzala fil fara'idi thalath ayat mufassara wannan matsaloli ne na gado to magance wannan sai Allah ya sauko da ayoyi guda uku masu bayani dalla dalla a zakara fil ula al usula wal furu aya ta farko Allah ya bayanin asali da kuma far'i asali da reshe maciya gado wa zakara fil thaniya al hashiya allati tarisu bil fardi sai kuma aya ta biyu Allah ya bayani akan hashiya ko ba fassara ma me hashiya ba ka sani dan dofa ne wanda yake gefe su ne masu cin gado da farali kamar mazaje kenan mazaje da matayensu wa waladul ummi da kuma dan da kuka hada uwa da shi wa fi salisa aya ta uku kuma ya yi bayani akan alhashiya alwarisatu bit ta'sibi hashiya da suke cin gado ta hanyar asibanci wa humul ikhwatu li abuwaini aw li abin yan uwa kuke uwa ɗaya uba ɗaya duk waɗannan asibai ne ko kuma yan uwa da kuke uba ɗaya kawai bishima'il jaddi wal ikhwa nadir kuma a samu haɗuwar kaka da yan uwa ɗin ma dai bayi da yawa sosai ko ba ka bane ولهذا لم يقع في الاسلام الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم shi yasa ma wannan matsalolin eh ba a same su ba a musulunci ma sai bayan mutuwar annabi wal ikhtilafu qad yakunu li khafa'i dalili aw li dhuhuli li dhuhuli anhu li dhuhulin anhu samun sabani yana faruwa ne ko dai in dalilin ya buya ga malamai ko kuma kwakwalwa ta dan rabkana shine li dhuhulin anhu ko dai dalilin hujja da zai warware saɓani ya ɓuya ga malaman ko kuma liduhulin anhu kwakwalwa ta ɗan karkata ta bashi bata tafko shi ba wa kad yakunu li adami sama'ihi zai iya yiwa an samu saɓani ne ma akan matsala ta addini saboda ma wato ba a ma jiyo dalilin ba daga gurin sahabbai ko tabi'ai ko manzon Allah wa kad yakunu menene li ghalatin fi fahmin nassi zai iya yiwa saboda kuskure ne da aka samu wajen fahimtar nassi wa kad yakunu li i'tiqadin li i'tiqadin mu'aridin rajihin zai iya yiwa saboda wani kuduri ne ainihin wato da aka yi an fahimta ko wani kuduri da mutum yayi wanda kudurin ya ci karo sai fulla ina ganin ka abin da kake yi da kai da wanda kuke zaune wa kad yakunu li i'tiqadin mu'aridin rajihin zai iya yiwa saboda a wato mutum ya yi kudirin wani abu da yake saɓanin abin da ake tattauna a kai kamar wata hujja ko wani tunani ko wani ra'ayi da ya saba wa abin da ake tattauna a kai kaga shi ma zai iya mai samar da menene saɓani a tsakani yana so ya nuna ma me dalilin da yasa ake samun saɓani a cikin al'umma shine sababul khilaf li khafa'i dalil aw li zuhuli anhu ko kuma li adami sama'i ko kuma li ghalatin fi famin nasi ko kuma li itiqadi mu'aridin rajihin an samu mu'arada kuma wanda ana ganin shine firin jayi fal maqsud huna at-ta'rifu bi mujmalil amri duna tafasilihi kaga abin da ake nufi anan a baka abun a dunkule ba wai dalla dalla ba shi yasa kaga yawanci bayanan da yana buƙatar ai fashin baki da ƙarin bayani amma ana so a buga maka me misali ne faslun fi naw'ai al-ikhtilafi fi at-tafsiri al-mustanad ila an-naqli wa ila turqil istidlal shi wannan fasalin a gurguje yana bayani ne akan menene nau'i na sabani ma a tafsirin alqur'ani nau'in sabani da ake samu a cikin tafsirin alqur'ani almustanad ila naql wanda ya dogara zuwa ga naqali nassi kenan wa ila turqil istidlal ko kuma hanyoyi na kafa dalili al-ikhtilafu fi tafsiri ala nau'aini sabani a cikin tafsiri gaba ɗaya ka dunkule shi kala biyu ne منهما مستنده النقل فقط akwai wanda yake madogaransa naƙali ne naƙaltowa aka yi in ce naƙali abinda aka ciro shi daga nassi ko daga wani wa minhuma yi ulamu bi ghairi zalika akwai wanda ake gano shi ba ta wannan hanyar ba ta hanyar naƙali ba zai yi bayani yace idil ilmu imma naqlun musaddaqun dan shi dai ilimi ko dai abin da aka nakalto shi aka gaskata shi wa in masjidlalul muhakkakun ko kuma kafa dalili wanda aka haƙƙaƙa shi aka tabbatar wal manqulu to wannan naƙalin kenan zai fasa shi gida biyu ka gane wal manqulu imma anil ma'sumi abinda aka nakalto ko dai abinda aka nakalto shi daga ma'sumi shine annabi ko wa imma an ghairil ma'sum ko kuma wanda aka nakalto shi ba daga masumi ba shine wani manzan Allah duk wanda ba manzan Allah ba masum bane to yanzu ana abin da nake so ka in kana so ka gane sai ka yi shajara sai ka ce wato al-ikhtilafu fi tafsir kaji ko idan ka zana al-ikhtilafu fi tafsir sai ka jawo sanda guda biyu a ƙasa al-ikhtilafu fi tafsir dan ku dan ka gane al-ikhtilafu fi tafsir yawwa ka rubuta ko sai ka yi sanda guda biyu ka musu aro guda biyu al-ikhtilafin tafsir dinnan sai ke cewa ala nau'aini nau'i guda biyu ne sabani a tafsiri an yi shi ne ta dalili biyu minhu ma huwa mustanadun ila naqali faqat sai ka sa mustanadun ila naqal a na farko mustanadun ila ila naƙal wanda yake ya dogara ne da me naƙali ila an naƙal kaga ɗaya ma huwa mustanadun ila naƙali na biyu wa minhu ma yu'lamu bi ghairi zalika na biyu sai ka same ma yu'lamu bi ghairi zalika ma'ana kishiyar naƙali kenan tunda ba ba naƙalto shi akai ba to wataƙila labari aka jiyo ba riwaya bane kenan wanda ba riwaya bane ne ba yi da isnadi tsayayye na biyu kenan sai shi al'ilmu imma naqalun musaddaqun wa imma istidlalun muhaqqaqun shi ilimi gaba daya ko dai ya zamanto abin da aka nakalto shi ne kuma an gaskata nakaltowan kama aka ruwaito shi kenan wa imma istidlalun muhaqqaq ko istidlali ne kafa dalili ne kawai akai bayani cewa an ce kaza an ce kaza sai ce wal manqulu imma an masum wa imma an ghairi masum to sai ka zo mustanadun ila naqali din nan shi ma sai ka ja masa layi guda nawa guda biyu guda nawa guda biyu sai ka ce manqulun kenan manqulun an masum manqulun an masum yawa sai kuma sai ka sa an ghairi masum akwai abin da yake magana an ciro ta daga annabi ne wata kuma gaskiya ba daga annabi ba ne kamar yanzu sau da yawa an mun zo fassara aya sai a ce kalin mujahid ko kaga wannan mangul an gairi masu kenan kala mujahid mujahid haka ya faɗa zai iya yiwa ikrima ya faɗi sabanin abin da mujahid ya faɗa haka ne jayyir ashe wajibi ne ɗalibin ilimi ya gane wannan bambance bambancen saboda karfin hujja wancan manqul an masum ya fi karfi akan me al-manqul an gairi masum to sai mu tashi gobe insha Allah annawul awwal gobe zai bayanan dalla dalla waɗannan insha Allah anfasul fi nawa'il ikhtilafi fi nawa'il ikhtilaf fi at-tafsiri المستند إلى النقل نوعي نوعي نا نمنيني نوعي صاباني التفسيري da yake aka samo shi daga naƙal an ce naƙal wanda aka naƙalto shi wa ila turuqil istidlal kuma za a yi magana akan hanyoyin kafa dalili al ikhtilafu fi tafsiri ala naw'aini mun karanta wannan minhu ma huwa minhu ma mustanaduhu an naqlu faqat wa minhu ma yu'lamu fi bi ghairi dhalika idh al ilmu imma naqlun musaddaqun wa imma istidlalun muhaqqaq والمنقول abin da aka nakalto din imma anil ma'sum ko dai wanda aka cire shi daga ma'sum shine kamar annabi wanda ba ya sako wa imma an ghairil ma'sum wanda ba a tsare shi ba eh annawul awwal yau za mu tattauna akan nau'i na farko al khilafu al waqi'u fi tafsiri min jihati an naqli sabanin da yake faruwa a tafsiri ta bangaren naqali in na ce nakali abinda aka ruwaito shi an nakalto shi daga wani wal maqsudu bi anna jinsal manquli سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم ko an awo gairil masum mana jinsin abin da aka nakalto na ilimi din ya zamanto ko dai an karbo shi ne daga almasum kama annabi kenan ko ko zai iya yiwa ba daga annabi a karbo ba tunda muna da riwayoyin da sahabbai ne suka faɗa yanzu sahabi masumi ne amma manzo Allah masum ne to shine sawa'un daidai ne kana anil masum sai ka ce a sharhin ka suka ci kan nabi aw an gairil masum ko gairin nabi duk wanda ba manzo Allah ba gairi masum ne wa hada huwa an-naw'u al-awwal wannan shine nau'i na farko ma'ana za mu yi magana akan riwayoyin da aka ɗauko su daga annabi ko wani annabi to wannan din fa minhu ma yumkinu ma'rifatu sahihi minhu wa dha'if daga cikin sa irin wannan nau'i da muka faɗa ko akwai wanda za a iya gane sahihi daga cikin sa da kuma dha'ifi wa minhu a cikinsa din ma ma la yumkinu ma'rifatu zalika fihi akwai wanda ba za a iya gane haka din ba shikenan sai ku sake yin shajara ko mu yi shajara don mu gane mu yi bishiya sai ka ce alkhilaful waqi fi tafsir ko ka ce alkhilafu fi tafsir shine zancen ka na farko a ƙasan alkhilafin tafsir sai ka ja layi guda biyu sai ka sa anil masu sai kuma ka sa gairil masu na eh to ai ba mu zo kan wannan na biyun ba wancan shine na biyu ai baka ji ya ce hazan wannan wal awwal ba yanzu wannan inda zaka lura a table ɗinka dan nima na zana gashi na na sa manqulun an ma'sum da kuma an ghairi ma'sum kuma a zanen ka na wancan sati in zaka yi tunowa abu na karshen ka da ka zana shine akwai manqul an ma'sum da an ghairi ma'sum jayyid tayyib to wannan an ma'sum da ghairi ma'sum din ba sanda biyu bace to kayyo ƙasa Ka ji ko ka jawo sanda a ƙarƙashin kowanne sai ka haɗe su a ƙasa ka yi musu sanda ɗaya kuma dole sai an samu allo wani lokacin an masu jawo sanda ɗaya an gairi masu jawo sanda ɗaya wannan sandar ka jawo ta ka haɗe ta da yar uwarta ka fitan mun da sanda ɗaya a ƙarƙashin su sai ka yi musu haka kenan haka haka ko jayyid to idan ka zo sai ka ce minhu ma yumkinu ma'rifatu sahih wa da'if ko minhu ma yumkinu ma'rifatu sahih wa da'if a ƙarƙashin wannan sandar sai ka daɗa jan guda ɗaya a ƙarƙashin sandar kuma sanda kwaya ɗaya sai ka ja wani sandan wani aro din sai ka ce wa minhu ma la yumkinu ma'rifatu as-sahih wa dha'if kai Suleiman tashi kai mun bayani in ka zana gom irfa sautak ana أقول لك ارفع صوتك أنت مرأة نعم نعم نعم ما يؤلم بغير ذلك ما يؤلم بالنقل ندعى نبي ما لا يؤلم بغير ما يؤلم بغير ذلك توناجي ما يؤلم بالنقل سيازومي al-manqul an ma'sum sai ɗaya sandar kuma an gairi ma'sum to sai aka ce me sai ka jawo sanda guda biyu sai ka haɗe su ka mai da su ɗaya aha minu ma yumkinu ma'rifatu sahih wa da'if ko sai kuma a ban ce a gargashin sa ba cewa ne a jikin wannan sandar ka dada fuskan daya eh tai wa minhu ma la me wa minhu ma la yumkinu ma'rifatu zalik jayyid to ku rike wannan kurin shine ya dame ni akwai bayani daga baya wa hadha al-qism ath-thani min al-manqul wa huwa ya ce to za mu dawo kan bangare biyu na almanqul wanda aka rawaito riwaya ma la tariqa lana ila aljazm bisidq minhu wanda ba mu da hanyar da za mu yanke zance cewa gaskiya ne akwai riwayoyin da za su zo mana ba mu isa mu ce gaskiya ne ko ƙarya ba haka ne mai karatu ya san da wannan yace ammatuhu mimma la fa'idata fihi to ka rike ka'ida duk abin da ka ga a cikin hadisi ai ko a cikin riwayoyi abin da ba ka da ikon ka yanke ka ce gaskiya ne ko ƙarya ya ce to mafi rinjaye malami mala fa'ida ta fi ne za ga bai da fa'ida ma addini insha Allah duk abin da yake mai fa'ida ne yana da alaka da rayuwar mu to za ga dole akwai hanyar gane sahihi ne ko da'if amma wanda yake bai da wata fa'ida mai yawa za ga to ma za ka ga a ka'idar ilimin an kasa gane gaske ne ko ba gaske ba ne والكلام فيه من فضول الكلام magana ma akan sai yana cikin magana da ba ta da amfani shine ya sassan zance kunun zance sauran ƙari kawai an gane shine fudul kalam wa amma ma ya tajul muslimuna ila ma'rifati amma abinda musulmi suke da bukatar su san shi dan su yi wa Allah bauta fa inna Allah nasaba alal haqqi fihi dalila hakika Allah ya kafa dalili bayyananne a kai da mutane za su iya ganewa duk abin da al'umma suke da tsananin bukatar su don su yi wa Allah bauta to Allah ya kafa dalili bayyananne za a iya fahimta shine fa inna Allah nasaba ala al-haqqi fihi dalila to to me misalin abin da bai da fa'idan fa misalu ma la yufidu wala dalila ala sahiha minhu misalin abin da bai da fa'ida kuma babu dalili ingantacce akan gaskata shi ko karetawa misalinsa ikhtilafuhum fi launi kalbi ashabil kafi ba an yi labari ba akan alkur'ani ya ba da labari akan wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasidi law ittala'ta alaihim yawwa lawallaita minhum firaran wala mulaita minhum ru'uba wai wannan karen na ashabul kafi wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasidi wai malaman tafsiri da suka zo sai aka ci sabani wasu ce baki ne suka ce ja ne a a karen nan rawaya ne a a karen malam dala me fa'idar me fa'idar dan ka zo mutane tafsiri sai ka faɗa musu kalan kalan karen me za a ƙaru da shi dan an san ja ne ko baki ne kurun ka gane kare ne Qur'ani ya ce mana kare ne Qur'ani ya gaya mana kala shi to kaga irin wannan baka isa ka ce kai kana da hujja karara ba dan annabi bai faɗi launin karen asabul kafi ba baka isa ka ce ga hujja karara za ta nuna cewa wai karen asabul kafi wai bakin kare ne ba ko jan kare ne ba kuma dan an sani me fa'ida akwai mumtaz to anan zaka gane malamin tafsiri wanda yake da saiti a tafsirinsa kuma yake da karatu mai mudan tafsiri to za ka ga bai bata lokaci akan irin wannan abubuwan da ba su da amfani idan ya lokacin zai ce ma kare ne ya wuce amma in dan dagaji ne to karen dai wasu malamai sun ce ja ne wasu kuma sun ce rawaya rawaya ne ko wanda ma suka ce wa wankan tarwada ne yayi ta gawowa wasu a'a dogo ne ba irin sauran karnuka ba wasu a'a ai karen ma shaidanin kare ne gajere ne wasu a'a mutumin kirki ne karen ishfi wannan min fudulil kalam fudulil kalam wato zancen da kurin menene ake cewa abin da kurin zancen da bai da amfani kawai mutum ita surutun da ba zai karu kamar ka ga mutum yana ce da Allah ka bar wannan magana ka yi mana wani abu ha minus ne kawai bai da amfani اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة البقرة بأنبام الأباري با شوى ودن suka abin nan wanda wanda ba an kashe wani mutum ba a kisar bakara ko ba ka bane aka dauki wani wani wani bangare aka doki aka dauki wani bangaren nama aka buge shi sai ya tashi to wai wannan wai cinya ne ko ko da ya gadon baya ne ko karfata ne ko ko da jela aka dake shi ko ba ka bane ba waye zai iya tuna mana ayar a cikin alkurani na'am fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun da Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha ku dauki wani bangaren saniyar ku dake wannan mutumin da aka kashe shi aka gane waye kashe shi aka kasa gane waye kashe ku dauki wani bangaren ita saniyar ku buge shi zai tashi kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun in ba ku da hankali to wai wannan bangaren da aka dauka na jikin naman saniyar wai shi ma shine malamin tafsiri suke ta sabani wani ya ce kafa ne wani ya ce a'a cinya ne wani ya ce a'a kashin wato wato kashin kafada wani ya ce a'a tsoka ta ciki wani ya ce wani ya ce harshe ne wani ya ce kunne ne wani ya ce kafo ne wani ce wannan me fa'ida shi to wannan shi ne ma la fa'ida tafi yanzu dan ka rasa gane wannan zai hana kaiwa Allah bauta amma dai an doke shi bi ba'dil baqara to ba a bata lokaci akan wannan ya kudu labul ilm muna karanta wannan ne saboda kuna yin tafsiri ko wasu suna zuwa su je su karanta to in ka zo irin wannan ko da alitaman tafsiri ne ba sai ka bata lokaci akai ba ka san kawai min fudulil kalam kullum kana bata lokaci ne kai ta bayani akan abin da yake yana da fa'ida kuma zai gina mutane wani aƙida ko na makamancin wannan wa fi miqdari safinati nuhin wa ma kana khashabuha da sabanin da aka yi na safinatu nuh jirgin ruwa na annabi nuhu wayya ya girma jirgin ruwa yake to tsawon ka zai zai kai kaza kuma wai da wani itace ne da wani katako ne na wani katakon wani iri ne darbejiya ne na dorawa ne na kayya ne na kirya ne na wacece wai sai an yi bayanin itacen da aka yi alkur'ani ya bamu labari annabi nuhu yana da yana da me jirgin ruwa akwai aya واصنع الفلك بأعيننا وأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فلما جاء أمرنا فارت النور قل نحمل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها اهمل فيها في مه الفلك ده ونجر جروان من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها فيها الضمير يجري يعني في الفلك وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم وهي ضمير هنا كما كمي الفلك في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا إيه اركب معنا في في الفلك ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين wannan jirgin ruwan da Allah ya ta bayani wai shine wasu malaman tafsiri suke ta sabani to ai tsawon sama ya kai mita kaza fadin sa ya kai kaza ko ba haka bane ba kalan sa kaza ne a kuma na itacen kaza ne ibnu taymiya ce irin wannan dai bai da amfani na'am da jirgi ne amma akwai bambanci don larabawa suna cewa duk abin da aka ce yanzu wanda an ce safina aka wanda aka ce fulk safina babba ta fi fulk abin da girma yawa wani lokacin aka ce fulk kuma wani lokacin su ce safina tuno suna suna faɗin haka amma bi dukka baran iya sani ba sai dai na baka aiki ka je ka samu abin nan lisanul arab ko wani dictionary gobe ka kawo mana bambanci tsakanin as-safinatu da al-fulk ko abdullahi ne dan ku gane shi shine muna jiran ka insha Allah kuma haka mutu ba za ka manta ba tunda mun baka aiki um wa fi ismi al-gulam alladhi qatalahu al-khidr wai yaron da khidru ya kashe waye khidr ne khidr na annabi Musa ko ko ba ka bane to ina ne ayar za mu same ta aya wacce a sura cikin suratu ne suratul kafi ko sai Allah ya ce me ban ji ba فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا to wannan wato wannan gulam yaron da khidir ya kashe suna tare da annabi Musa annabi Musa ce a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs kai laqad ji'ta shay'an nukura to wai me sunan yaron kaji wani hatsu kayi tsaki yake sai kuma jami'a ya ce duk waɗanda abubuwan ba su da amfani ba sai an bata lokaci ba dangane da wannan a waɗannan fa hadi al-umur tariqatul ilmi biha naqlu waɗannan abubuwa in muna so mu san su hakikanin sani na gaskiya ba tare da tawili ko sabani ba dole ne a samu riwaya fa ma kana min hadha manqulan naqalan sahihan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka samu riwaya annabi wata ran a bayani ya faɗi sunan karen ko ya faɗi sunan yaron ko ya faɗi launin karen ko ya faɗi nau'in jirgin in dai daga annabi ne to shikenan ba matsala ko ba ka bane mun yadda zai mu yi aiki da shi amma annabi bai faɗa ba me yasa kai zaka ce sai ka faɗa ko malamai tunda manzon Allah kansa mai Qur'anin bai faɗi sunan waɗannan abubuwan ba ko bai faɗi girman jirgin ruwan nan ba to kai me yasa zaka ce dole sai ka sai ka faɗa amma ana iya samun wani abu makamanci wannan annabi yayi bayani ba sai a faɗa ba kasmi sahibi Musa annahu al-khidr kamar yanzu misalin abokin annabi Musa da suka yi ta a a a a gwagwarmaya ba mun ce khidru ba ba wai shi ya ce halliru ai khidir ai shine halliru to an tambaye ku a cikin alqur'ani an baci khidir me qur'ani yace banje ba fawajada abdan min ibadina Allah cewa ya abdan min ibadina wani bawa cikin bayinmu Allah bai faɗi sunan shi ba to amma sai annabi ya faɗa a hadisi sunansa waye khidir alwahiyain da na qur'ani da magana manzo Allah duk ɗaya ne gaskiya ne qur'ani magana manzo Allah ma gaskiya ne lanawa sadiqul musduq to kaga nan annabi ya gaya mana sunan wannan abdan min ibadina waye ne khidir sai mu faɗa kanmu a zai bamu da matsala amma yanzu misali annabi bai faɗa ba wani yazo ta dakale wai sai ya faɗa la yajuz bata lokaci ne wa ma lam yakun kadhalika to duk wanda ba wannan ba bal kana mimma yu'khadhu an ahli kitab kamar irin abin da ake cirowa daga ahlul kitabi kamar qul kalman quli an ka'ab kamar da aka rawaito shi daga ka'ab ibn mace al-humairi al-yamani ba yahude ne ya musulunta bayan manzon Allah ya bar duniya ka'ab ibn mace fa karka ce ka'ab ibn al-ashraf wa wahab da kuma wanda aka rawaito daga wahab ibn munabba ibn kamil shi ma mutumin yaman ne shi ma wancan yaman ne shi ma wannan wannan na biyu din ya rasu shekara ta 113 fa Muhammad bin Isaac da wanda aka ruwaito daga Muhammad ibn Isaac sahibu sira kenan ko abu a ɗaya daga cikin kuma marwaita hadisi ne yana da sira yana da hadisi musamman akan abin da ya shafi magazi wato dan so da akwai wani ɗalibin da yake da kokari zai binciko wannan mutumin ba sa shiri da imam malik wannan muhammad ibn ishaq din ka san me imam malik ya ce da shi cewa ya dajjalun min ad-dajajila yace ai kai almajirin a gurin imam malik ma ka isa ka faɗi wannan mutumin yace ka jalla wannan dujal dajjal malam magana ba ta da kyau ba ta faɗi ba sabani na kawo wuka malamai suke cewa ba taɓa saman imam malik mafaɗaci ne yana da faɗa a irin wannan uslubi da ke tsakanin su da sai akan irin wannan muhammad ibn isaac amma saboda ilimi insha Allah wa bi mashiyatillah ko ba ku binciko ba ma ni zan je in binciko mana zan kawo mana ku ji a irin fafatawa da suka yi fafatawa fafatawa magana sosai mara kyau yake faɗa a kan shi mu gashi ana faɗansa ko kuma kun san shi ka san me yake jawowa wannan shine ake cewa al'akran ko malaman ma aboki da aboki sai dai tsoron Allah ba wacce aka yi ba su tsoron Allah ba dole ne wani abu yana faruwa wanda yake ganin karatun su daidai yake da na wane ko suna kunnen doki ko kansu ɗaya ko an yi zamani guda kuma ana samun sabanin fatawa ka gane ko musamman in ana samun sabanin fatawa kai bai haɗu ba to ana abubuwa kamar yadda aka samu daga hafiz ibn hajar al asqalani da kuma imamu al-aini an gane ko imamu al-aini mai umdatul qari sharhin sayil bukhari wannan wani sunna ce ta ilimi dama abun yana faruwa ɗabi'a dan adam in kai fatawa wani ya zo warware ma kai ma ka sauke masa inji amma fa wannan din ba daidai suka yi ba wannan yana nuna cewa kurakurai ne za su iya yi kamar yadda yanzu din nan mun karanta da ku a hadisan tirmizi ba an ce an kawo wani ya sha giya ba ya sha ɗaya ya sha biyu ya sha uku har na hudu wannan mutumin wane ne kafiri ne musulmi ne sahabi ne ko ba ka bane ashe a cikin sahabban makon da suke shan giya akwai wannan yake tabbatar maka da ahadi a wannan aqida ta ahlus sunna sahabi ba masumi bane to dan shi'a ne yake ganin wai da ya ga wai sahabi ya wani laifi sai ta yadawa ai gashi ma ya sha giya to cewa aka yi ba sa sabo ai ba cewa aka yi ba sa sabo ba annabi ne kawai a duniya baya sabo to haka cikin malaman ma ai samun daidai ai samun kuskure yanzu da hafiz ibn hajar da imam al-aini fafata da ake yanzu irin aini idan yazo magana a cikin umdatul qari sharh sahih bukhari ka samu ka sai an baka da shi yana da kyau sosai shi kuma zaka fa'idantu shi bangaren luga duk wani abu na nahau ba wani inda bai yi irabin sa duk hadisan nan gaba daya dai harkar nahau da luga dai a cikin busail bukhari to kullun je ka dauki umdatul qari in dai arabiya kake nema amma wallahi magana yawanci maganganun da yake sawa a cikin din na hafiz ibn hajar ne yake ɗebowa ya jona a cikin sharhin hadisin sa kaji ko sai harkar nahawun sa shi kuma nahawu gaskiya ya wuce hafiz ibn hajar shi kuma fiqhu na masifa hafiz ibn hajar to kuma ya ketare imam al-aini to shi imam al-aini an ce yana alaka yana auren yar uwar hafiz ibn hajar al-asqalani ka duba da sarakuta ma ko kanwarsa ko na makamancin wannan da sarakuta ma a tsakaninsu to ita take ɗebo masa takaddun hafiz ibn hajar din sharhin sai al-bukhari sai ya nakalta sai ba ta yi ta biyar sai ya diba sai hada da nasa nasa ya hada da na luga kuma ga na fiqhu amma idan yazo ya kawo maganganu ya kawo maganganu sai ya ce wasu jahilai wai sun ce wai kaza yake nufi jahilai ne ba san komai ba kuma yana nufin hafiz ibn hajar fa yanzu dan Allah hafiz ibn hajar ka ce wa jahili kuma amma yana ce mai jahili wani lokacin kuma idan yazo sharhin wani hadisin ko insha Allah ta'ala sai ga gaba ɗaya shar hadisin harfan bi harfin magana hafiz ibn hajar ne ya ɗauko kuni lodawa ya kawai insha Allah wata zan kawo mana sahih bukhari din a fatul bari da kuma na al'aini din sai ku ga bambancin ina faɗin wannan ne saboda kun ga mu ɗalibai ne muna neman ilimi muna karatu ko da zaka ga wani sabani ya samu tsakanin wani da wani akan harkar ilimi ba bako bane za ga wani malamin in ya hau magana karatu sai yayi wani malami dan uwan sahabaici ba wai ba magana dan bid'a ba a aqida su daya tafiyar su daya yan sunnan ne gaba daya yana iya faruwa salaf ma magabata an samu wannan kun fahimci wannan yawwa to shine Muhammad ibn Ishaq wa ghairihim mimman ya'khudhu an ahli alkitab wadannan mutanen duk suna riwaya daga ahli alkitab fa hada la yajuzu tasdiquhu wa la takdhibu illa bi hujja bai halatta a gaskata ko a karyata ba sai da hujja kama sabata fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata daga sahih bukhari daga manzo Allah annahu qala idza haddathakum ahli alkitabi manzo Allah ce idan ahlul kitabi suka baku hadisi fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum kada ku karyata su kada ku gaskata su kada ku gaskata su kada ku karyata su fa imma an yuhaddithukum bihaqqin fatukadhibu ba mamaki su zo su baku labarin gaskiya kuma kun karyata wa imma an yuhaddithukum bi batilin fatusaddiqu ba mamaki kuma su zo su baku labarin me ƙarya kuma kun gaskata su da haka in dai magana ne na ahalul kitabi to mana yahudu da nasara labarin da aka ruwaito shi daga yahudu da nasara na zamanin annabi kamar sun faɗi tarihin wani abu ko sun faɗi labari na wani abu da ya faru an saukar da aya aya abu kaza kaza ne ma ya faru to wannan sai a tsaya kar a ce ƙarya ne kar a ce kuma gaskiya ne to wannan hadisin dai za'ifi ne da wannan siyaki din wannan hadisin za'if ne bai da siyaki abu dawud ya fudda shi kuma albani ya ce hadisi ne za'if kamar yadda ya zo a cikin za'if abi dawud hadisi na 786 786 amma akwai wanda ya inganta daga bukhari makamancin wannan hadisi na 4485 hadisin abi huraira manzo Allah yana cewa la tusaddiqu ahlul kitabi wala tukazzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina to shi wannan din ya inganta kaga ya bada bayani akan wancan wa kadhalika ma nuqila an ba'd at-tabi'in haka kuma abin da aka nakalto daga wasu daga cikin tabi'ai a'a shi ma wa in lam yuzkar wa in lam yadhkur annahu akhadahu an ahli kitabi ko da shi tabi'in bai ambata cewa daga ahli kitabi ya nakalto ba shi ma a yi tawakufi sai an tabbatar da isnadi da ingancin zancen fa mata talafat tabi'una duk lokacin da tabi'ai suka yi saɓani su ata'u su ikrima su mujahid suka yi saɓani lam yakun ba'du aqwalihim hujjatan ala ba'd to zancen wani fa ba zai zamanto shine hujja a sama da zancen wani ba kaga so ake cewa a ce da kai in tabi'ai a tsakaninsu a junan suka bafata suka yi sabani to ba ka da hujja a ilmance a shari'a ka fifita ra'ayin mujahid akan ra'ayin ikrima ko ra'ayin ikrima akan ra'ayin ato ko na makamancin wannan a'a duk sun yi sabani ko to ba ka da hujja da za ka fifita ra'ayin wani akan wani to ya za a yi sai a yi tawakkufi la tusaddiquhum ولا تكذبوه وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا abinda aka ruwaito daga sahabbai magana da ta yi kama da maganar da suka yi saɓani su tabi'ai sai muka samu naƙali daga sahabbai naƙali sahihi fannafsu ilaihi askanu rai ya fi samun kwanciyar rai ma'ana mutum ya fi samun mai nutsuwar rai tabi'ai sun sabani sai aka samu ga wata riwaya ma daga sahabbai akan wannan matsalar ai sai ka ji kafi jin me kwanciyar hankali akan ka ɗauki ra'ayin tabi'i din wannan ya fi samar da kwanciyar hankali mimma nuqila an ba'd tabi'in sama da abinda aka ruwaito daga wani bangaren tabi'ai to me hujja me yasa aka fifita ra'ayin sahabbai akan ra'ayin me لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ابن تيمية yake cewa saboda yiwuwar kun ji ko li'anna ihtimala saboda yiwuwar shi sahabi din ya jiyo wannan magana ne daga annabi ko kuma ya ji ne daga wajen wani wanda shi din daga annabi ya ji ko dai ba shi ya ji mubasharatan direct daga manzan Allah ba to wataƙila abokinsa ne ya jiyo daga annabi din wataƙila yana gona annabi ya faɗi magana kaga wannan ai ya fi ƙarfi kana jin sahabi ya faɗa za ka ji cewa eh ba mamaki daga manzan Allah ya ji amma tabi'i fa in ya faɗa tabi'i ya faɗi magana za ka ji cewa daga annabi ya faɗa daga annabi ya jiyo saboda akwai wasita tsakanin su da manzo Allah shi bai taba ganin annabi ba daga almajiran annabi ya jiyo to ma ba mai daga almajiran annabi mu ne wa in ma an tabbatar tabi'i maganarsa daga sahabi ya je ai da dama dama to matsalar zai iya yiwa daga dan uwansa tabi'i ya jiyo to sahabbai ne an ce udul amma tabi'ai sai an bincika to in daga dan uwansa tabi'i ya ruwaito to sai an bincika wannan tabi'in shi din hujja ne ko da ifi ne kaga ashe a nan so yake nuna maka ko da za ka zo tafsiri idan ka samu ra'ayin sahabi akan fassara aya to ka fara rike shi gamgam ya fi karfi ya fi karfin hujja kuma ka fi sakin jiki kai bayani ko kuwa gurin tafsiri za ku fi ji in an ce wane ya faɗa sai ku fi ji karfi akan a ce muku tabi'i ne ya faɗa kun ga daraja ɗin ko ko ba ka bane mataki mataki saboda sahabi ana faɗa zai iya yiwa annabi ne ya gaya mushi ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين دليل نبي رواية الصحابي سكي daga ahlul kitabi shi ya fi kaɗan akan riwayar tabi'ai daga ahlul kitabi ma'ana kusur da yawa cikin tabi'ai suna riwaya daga ahlul kitab su ku sahabbai ba su riwaya kaɗan ne kaɗan ne masu riwaya daga me daga ahlul kitab kaga wannan ma wani mubarrir ne to su waɗannan tabi'ai suna ruwaya daga waɗanda aka ce mana la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum waɗannan kuma mafi rinjayar riwayoyin su ba daga alif tabi bane wanne zaka fa dauka sahabi kuna kuna ganin aqida ahlus sunna da take fita ko ko ina sai an fifita sahabi yawa dan wannan daraja ta kasancewa su tare da manzon Allah na ba tafiya banza wa ma jazmi sahibi bima yaqulu sannan kuma abu na hudu ai shi sahabi ma yana da garanti shine jazm ya maka jazama ya baka garanti akan abin da yake faɗa fa kaifa yuqalu innahu akhadahu an ahli alkitabi ya za a ce ma ya karbo daga ahli alkitabi wa qadduhu an tasdiqihim alhalin sahabban an ce kar su gaskata su ku sahabbai an ce kar ku gaskata su to ya za a yi maka ce ma duk riwayoyinsa ko maganganunsa ga ahli alkitabi ne sai kaɗan daga cikin su kaga والمقصود أبن الذي أكي نفي أن مثل هذا الاخت... هذا الاختلاف الذي لا يؤلم صحيحه إن وانا ساباني ده بزائي يغاني صحيح سكو ضعيف سوا ولا تفيد حكاية الأقوال فيه كما حكاية ما غنغنو أتكين سوا إذا فائدة شيني وانشا مثال لما كبقاكو هو كالمعرفة لما لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته دي دي يكي da riwayar da aka yi maka ta hadisi wanda babu hujja da ya tabbatar maka hadisi ne sahihi kana ganin sa in kace me dalilin da ya zama sahihi aka ce babu watsar da shi za ka yi to haka ibn taymiya ya nuna maka waɗannan maganganu da babu hujja da ta inganta su kurin ku aje musu kayan su wa misalin zalik da misalin wannan sai ce wa amma al awwal sai mu tashi anan gobe insha Allah bi mashi'atillah na'am